الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haƙuri a wannan rana ta litinin goma ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi ne yammaci na goma ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 121 a cikin karatunmu na suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 122 a ita wannan sura da muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora cikin faɗar daidai da kuma aikata daidai na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها علم ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل yaku yaya annabi yaqub alaihi salatu wassalam udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kutuna ni'mata wanda nayi ta zubawa akan ku wa anni faddaltukum alal alamin hakika ni lalle na fifita ku akan talikai din zamanin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawman ku ji tsoron azabar wani ne wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba ta tunkuɗewa komai daga wata rai wala yuqbalu minha adlun sannan kuma ba a sarfansa daga wata rai a wannan rana wala tanfa'uha shafa'atun ceto ba ta amfanar ta wala hum yunsaruna sannan kuma su ba a kare su daga azabar Allah subhanahu wataala a har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala mai gushe ba yana hakaito mana kissa ta yahudu tun daga aya ta 40 cikin suratul baqara har zuwa aya ta 142 za mu ga cewa Allah ta'ala yayi ta ambatan yahudawa ne saboda su din miyagun mutane ne da kuma yanda ya kamata a ce bayan Allah musulmai sun shiga taitayin su game da wato riko da al'adu na yahudawa da abubuwan da yahudawa suke kira zuwa ga aikata wanda ya ci karo da karantarwa ta shari'a ta musulunci allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani isra'ila ya ku yan banu isra'ila wato isra'il suna ne na annabi yaqubu alaihi salatu wassalam lakabi ne na annabi yaqub kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurah Allah ta'ala ya ce dukkan abinci halatta shi ga 'ya'yan annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya zama to halali ne ga su illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi face dai abinda annabi yaqubu alaihi salatu wassalam ya haramta wa kai shi ga kai shi wannan shine a waɗansu daga cikin malamai suka ce shine naman raƙumi da kuma nonon raƙumi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim allah ta'ala ya ji kansu da rahama abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce an hallakar da wata al'umma cikin yan banu isra'ila allah ta'ala ya canza halittarta ya ce ba na tunanin wannan al'umma wanda aka canza halittarta face dai bera aka maida ta ce saboda alamar haka shi ne bera idan ka zuba mata nono na tinkiya ko na akuya za ta sha amma idan ka ajiye mata nono na rakuni ba za ta sha ba a ka abubuwan malik ya ce wa abu hurera ka ji haka daga wajen ma'aiki ya ce kwarai na ji haka ya sake mai tambaya ce ka ji haka sai ya ce mishi a faƙarar taurata ya ce malam ka abu ina karanta a taura ne ce ai ba na karanta a taura ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa su ‘yan banu Isra'il a face dai abinda shi annabi Yakubu alaihi salatu wassalam ya haramta wa kansa. Min ƙamle an tunazzala taura tun kafin a saukar da littafin a taura. Wanda abinda kafin a saukar da littafin a taura abinda Allah subhanahu wa ta'ala a komai ya halitta wa ‘ya'yan annabi Yakubu alaihi salatu wassalam. to isra'il ba larabci ba ne suna ne wanda yake ajami malamai sun yi saɓani game da ma'anar shi da larabci ya ake nufi da isra'il a larabci waɗansu daga cikin malamai suka ce ana nufin abdullahi isra wato abdullahi shi ne allah sai da wato isra'il abdullahi da annabi abu alaihi salatu wassalam bawon allah waɗansu daga cikin malamai suka ce isra'ila abinda kalmar take nufi tana nufin safiyun lahi tacaccen bawa na allah cikin bayin na allah zaɓaɓɓe wanda allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da isra'il shine al'amirul mujahid shugaba kuma wanda yake mayaƙi shugaba mayaƙi shi ne ake ce da shi isra'il a larabci idan aka fassara kalmar isra'il da larabci abinda za ta bada a sheikh muhammad salim musulmin allah ta'ala ya cikinsa da rahama cikin littafinsa na tafsiri wato ya ce waɗansu daga cikin malamai suka ce sunan shi abdullahi ma'anarsa da larabci abdullahi أبان الدكتور محمد الله الزهيري كتاب التفسير المدير في العقيدة والشريعة والمنهج yace abin da ake nufi da Isra'il a larabce shi ne safiyullah tacance sababban Allah yace waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da shi al'amirul mujahid al'imamul kurdubi abu abdullahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na tafsiri a jami'in ahkamin Qur'an wato ya kawo waɗansu daga cikin waɗannan maganganu kuma ya yi ziyarar waɗansu akan waɗannan ya ba da ma'anoni da dama kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai to annabi yaqubu alaihi salatu wassalam ya'yan shi wanda ake nufi a nan sune yahudu da nasara Allah ta'ala ce ya ku ‘yan banu Isra'il, kuzukuru ni'imati, ku tuna ni'imomi na, ni'imati a nan mufuradi ne amma kuma ma'adar ta jami saboda an yi yabamata. A mufuradi idan aka yi yabama shi zuwa ga alam yana fa'idantar da jami. Allah ta'ala ce ku tuna ni'imomi na wanda na yi ta zubawa a kanku. Allah ta'ala ce wa in taɓa ni'imatar layi la tusuha inda za ku doki takarda da link ku yi ta lissafa ni'imomin da Allah ta baraka wa ta'ala yake ta zubawa a kanku ba za ku iya lissafe su ba saboda yawansu ni'ima ta safe daban ta rana daban ta marice daban ta dare daban ni'ima ta lokacin da kake cikin jama'a daban da lokacin da ka kaɗaita daban ni'ima ta lokacin kana cikin haske daban da lokacin da kake cikin duhu daban ni'imomi wanda suke na zahiri daban ni'imomi wanda suke na batini daban alam tarau annana sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah ta'ala ya ce ku tana ni'imomin da nayi ta zuba ba akan to ya bani Isra'il Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta zuba ni'imomi akan su الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري الله تعالى يجكن سرعه لتاهم سجائم البيان أن تربي آية القرآن يجي لإبومي تكتك أبي الله تبارك وتعالى يأي تطور وأن نباواتك أمر إسرائيل وأن أمر إسرائيل سنفقوا ودنسوا ينجي سام النباوات ya tabbata cikin bukhari da muslim hadith na abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kana tabaru isra'ila ta susu mul anbiya a yan baro isra'il sun kasance annabawa su ne suke jagorantar tafiyarsu annabawa su ne suke jan ragamar tafiyarsu kamar yadda wannan al'umma waɗanda suke jagorantar tafiya su ne malamai to yan baro isra'ila sun kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce annabawa su ne suke jagorantar tafiyarsu kullama halaka nabiyu khalafahu nabiyu ma'aiki ya ce duk lokacin da wani annabi allah ta'ala ya amshi ransa to sai allah ta'ala ya ɗora wani annabi kambacinsa sai ya turo da wani annabi kambacinsa irin yadda a yanzu idan malami yana cikin da'awa Allah ta'ala ya amshi ransa sai a samu ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ci gaba da isar da abin da malami ya kasance yana isarwa da alkhairu to haka a lokacin yan gwamnati isra'ila idan annabi ya rasu ba wai malami ne ya tashi ya zauna a gurin annabin nan ba a'a wani annabin Allah ta'ala zai to shi yasa za ka ga a lokaci ɗaya an samu annabawa wanda suka yi zamani a lokaci ɗaya za mu gairin su annabi lulu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kaga shine abul anbiya kakan annabi yaqub alaihi salatu wassalam a lokacin sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullahi ne amma kuma akwai wani yanki wanda annabi lulu alaihi salatu wassalam a can shi ma yake gudanar da wato doka ta Allah subhanahu wataala a can ma'aiki ya ce ko da yaushe wani annabi ya rasu cikin annabawa na yan baro isra'ila sai wani ya zo ya baye gurbin shi dana ce a wa inda hula da biya ba a ji wato hakika ba wani annabi bayana ni al'umma ta bayan na tafi duk wani wanda zai zo ba annabi ba ne malami ne wanda zai jagoranci tafiyar al'umma dala ce wa sai ruhun hulafa fayakfurun da sannu za a samu halifofi su yawaita da wato an samu halifofi sun yawa a gari sun yawa a ƙasa sun yawa a duniya ƙwarufa ba ta abuna ya rasu lalla sabai suka ce ya jaka da allah ne kake umartar mu da ma'aikata lokacin da ya zamanto halifofi sun yawa a ƙasa ya kamata ne zala ce fumi bai'atul awwal fal awwal ku cika da mubaya'a ga shugaba na farko khalifa na farko sannan wanda yake biye da shi a'uhum haqqahum ku ba su haƙƙin su fa inna allaha sa'iluhum amma fa inna allaha sa'iluhum an fastara'u wato hakika Allah tabaraka wa ta'ala zai yi musu tambaya dangane da kiwon da ya ba su wanda wannan a ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya nuna mana yadda Allah ta'ala ya yi ruwan annabawa cikin yan bulu isra'ila sannan kuma wannan yana daga cikin ni'imar da annabi musa alayhi salatu wassalam ya tunatar da yan bulu isra'ila ita wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka Allah ta'ala ya ce ku tuna mana annabi Musa ya ce ku tuna mana ya ku mutane na a ku ambata nimar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi akan ku in ja'ala fikum anbiya'a yayin da ya sanya annabawa a cikin ku waje alakun mulukan kuma ya sanya ku kuda kuka zamanto sarakai kuka zamanto shugabanni a ibnu jarir al-qabari bayan ya ce da abin da ya shafi turo da manzannai annabawa cikin yan gwanu isra'ila suna da yawa sai kuma abin da ya shafi saukar da alwan wasarwa dalba da kuma attaranjabi wato fura da sunwa kamar da Allah ta'ala ce wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa wanda wanda yana daga cikin ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa ɗan gwanin Isra'ila ta hanyar saukar musu daga da arziki daga sama wanda za su dinga ci su dinga sha su dinga buruwa da shi amma kuma suka kafirce wannan ni'imar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da su a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu kuke neman abin da shine mafi kaskanci ku ba da abin da shine mafi alkhairi alherin da yake sauko muku daga sama so kuke yanzu a ce ku za ku dinga zuwa kuna kaftu kuna shuka sannan ta fito ku je ku girba ce ga abin da kawai kai tsaye yake zo muku da Allah kuke so a baku wanda ba daga kai tsaye bane zai zo daga Allah sannan ma yake alaihi salatu wassalam a ibnu jarir al-qabari yace bayan wannan alman musalwa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar da yan gwanu Isra'ila daga azabin fir'auna da yan gidan fir'auna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana kissar wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'adabi bi dhanbihuna abna'akum ku tuna mana lokacin da muka tsirar da mu daga ‘yan gidan Fir'auna suna ɗanɗana muku azaba wanda take mai tsanani suna ɗanɗana muku kudar yuzabbihuna abna'ahum suna yanyanka ‘ya'yan ku waɗanda suke ababen haifuwa wa yastahyuna nisa'ahum suna barin ‘ya'yan ku waɗanda suke mata maza idan aka haifa cikin ‘yan baro Isra'ila sai su yanka su mata kuma su bar su Allah ta'ala ce wannan azabtar da ku da fir'auna da mutanen suke yi wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan tsayratar da ku da muka yi akwai ni'ima wanda take da girma wanda ta zo muku da ta musamman daga Allah ko wa fi dhalikum a cikin wannan azabtar wanda yan banu da da da fir'auna da mutanen suke yi muku bala'un azim wato akwai jarrabawa mai girma min rabbikum daga ubangijinku sannan bayan abin da ya shafi a tsirar da ya kunu isra'ila da allah ta'ala ya daga azautar wadda fir'auna da mutanen da suke yi musu haka allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sanya ruwa ya kece ido goma sha biyu lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya doke shi da sandar shi ya doki dutse da sandar shi dutsen ya rabu gida hudu ya tarje kowane bangare kuma aka samu kabila kamar da Allah ta'ala ce wa istasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka hajar fanfajarat min husnata ashrata aynan qad alima kullu unasin mashrabahu Allah ta'ala ce ka tuna mu lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi shayarwa ga mutanansa Allah ce fa qulna sai muka ce da su in duribil hajara ka doki dutse da asaka da sandarka ka buji dutse da sandarka shikenan sai ya doki dutsen sai ya doki sandar tashi ya buga Allah ta'ala ce fajarat min husnata asharata aina idanuwa goma sha biyu sai suka kece ta dalilin buga wannan sanda tashi da yi Allah ce qad alima kullu unasin mashrabahu wato hakika kowaɗansu mutane cikin yan banu isra'ila sun san wurin shansu sun san inda za su tafi su sha ba wani wanda ya cuɗanya da wani wanda wanda yana daga cikin nima mai girma wanda allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa yan banu isra'ila alaihi salatu wassalam sannan kuma ga babbar ni'ima ta hanyar allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu littafi daga sama littafi na attaura wanda aka saukar da shi ga annabi musa alaihi salatu wassalam da Allah ce wa katabna lahu fil arwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sabrihum dal farsi Allah ta'ala ce rubuta mai cikin waɗannan allallukan da muka bashi na attaura da dukkan komai wanda ake bukatuwa zuwa gare shi cikin addini da koma lamari na duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka ce mishi fa khudha bi quwwatin karki wannan littafi na attaura da karfi da gaske wa amruhum maka ya akhudhu bi ahsaniha ka umarci mutanenka za su yi riko da mafi kyawu da cikinta saurinkum daral fasikin wanda kuma cikin littafin at-taura akwai abin da ya shafi labarin ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma siffa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da abin da ya shafi a labarin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wata'ala ya ce uzkuru ni'imati ku tuna wannan ni'imomin da nayi akan ku ku tuna su ta hanyar gode musu lokacin da na zuba ni'imata a kan ku ku yi ta kokari a kan gode wa wannan ni'imomi din da na yi ta zubawa a kan ku ta hanyar yin aiki da abin da wannan ni'ima din take hukuntawa godiya kashi uku ce akwai ashukuru bil qalbi akwai ashukuru bil lisan akwai ashukuru bil jawarih godiya da zuci shine bawan Allah musulmi ya zamanto zuciyar shi tana cike da yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala yanka mushi ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mai ita ta kwanciyar hankali da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya saukar musu to su gode wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar zuciyarsu ta yi itirafi da haka bangaren harshe kuma ya zamanto an samu azzana da harshe ya zamanto yabo mai kyau yana tashi daga bakinsu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ka tuna mana lokacin da ubangijin ku subhanahu wa ta'ala ya yi shela ya sanar ya ce la in shakartum lalle wallahi idan kuka gode wa ni'imomin da nake tasbawa akan ku ta hanyar da baki kuke faɗa kuke godiya akan abin da na yi muku haka zuciyarku ta rizuna ta yi itirafi da haka haka kuma kuka zamanto kuna yin aiki bil jawari wato gababuwan suke ayyuka na ba'a Allah ta'ala ce da azidan da lalle ne zan ƙara muku abin da kuka tambaye zan ƙara muku ni'imar da na zuba a kanku duk lokacin da Allah ta'ala ya yi ni'ima a kan bayi to babban abin da ake nema daga wajen wannan bayan shine su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar cancana wannan ni'imar da Allah ta'ala ya zuba a kansu cancana ta shine yin aiki da abin da wannan ni'imar take hukuntawa idan ni'ima ce wanda take ta zaman lafiya to lalle bayan Allah su yi kokari cikin wannan ni'ima ta zaman lafiya su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su sadar da zumunta su aikata ayyukan da waɗanda suke cikin zaman lafiya ne suke iya aikata wannan ayyuka waɗanda ba sa cikin zaman lafiya ba za su iya aikata wannan ayyukan ba to lokacin da bawa ya ci moriya ta zaman lafiya da yake ciki ta hanyar mora wannan ni'ima da abin da ya dace to sai Allah ta'ala ya ƙara mai kwanciyar hankali din haka idan ya zama ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya bai wa mutum ta wadata to gode wa ni'imar wannan ni'imar da Allah ta'ala ya bai ya gode wa Allah da ita shine ya zama to ya sarrafa wannan dukiyar yanda ya dace yanda Allah subhanahu wata'ala yake so kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani a cikin sunna haka idan Allah tabaraka wata'ala ya bai wa mutum ni'ima ko ta ilimi a babban abin da ya kamata shi ne zamanto ya yi ƙoƙari ya yi aiki da abin da Allah ta'ala ya bashi da ilimi sannan kuma yana ta ƙoƙari a kan ya kira ‘yan uwan shi musulmi wajen ya karantar da su abin da Allah ta'ala ya sanar da shi na wannan alheri kamar da saboda ba yake alaihi salatu wassalam ya ce balle ku anni walau ayata isar da saƙona zuwa ga na ƙasa da ku ko da aya ɗaya ce ka sani in dai har akwai wanda shi almajiri ne bai san wannan ayar ba to ka yi kokari ka isar da ita zuwa gare shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ga ali ibn abi talib fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am dala ce lalle wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da'awarka ya fi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen rakuma wanda a lokacin ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya gaya wa larabawa wannan magana saboda a cikin dukiyoyi ba wata dukiya wanda ta kai kimar dukiyar jajayen rakuma a wajen larabawa a wancan lokacin sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya buga musu misali da ita to ana Allah tabaraka wata'ala ya ce wa su yan banu isra'ila nimar da Allah ya zuba musu su gode mishi gode mishi shine su yi aiki da abin da ya dace su yi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam kada su kafirce kada su kangare kada su bauɗe Allah ce wa anni faddaltukum ala alalamin haƙiƙa ne lalle na fifita ku akan talikai wannan wadansu daga cikin malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita yan gurbin Isra'ila akan talikan zamaninsu akan al'ummun da suka yi zamani ɗaya da su akwai irin amaligawa akwai kibutawa da sauransu to Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita yan banu Isra'ila kan amalikawa saboda ya kaddara cewa yan banu Isra'il a wancan lokaci su ne suka fi kowa nagarta kamar yadda Allah ta'ala ce ya qulu dukhul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wato a lokacin annabi musa alaihi salatu wassalam da shi da yan isra'il su ne auliyahullahi a duniya sai zamanto allah ta'ala ya kaddara su za su sauka ƙasa wanda take mai tsarki ita ce falasɗin wanda dama falasɗin wato matattara ce ta alkhairi falasɗin a nan akwai alkhairi mai yawa wanda za mu ga cewa tun yawancin annabawa sun sauka wannan wuri annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya sauka nan haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam haka annabi rudu alaihi salatu wassalam da sauran annabawa wanda allah ta'ala ya ambato su cikin suratul anbiya sannan kuma allah ta'ala ce wa auratna alqawmal ladina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa maghariba allati barakna fiha wato shabkira allah ce sai muka gadarwa waɗannan mutanen wanda ake ganin su galabaitattu ne wanda ake ganin su ba su da ƙarfi ba sa faɗa aji allah ce sai muka gadar musu da gabacin ƙasa da yammacinta ƙasar da muka sanya albarka a cikinta ita ce ƙasar sham a haka nan allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya bayani kan cikin suratul anbiya kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ce kullu ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim wa aradu bi kaydan faj'alnahu min asfalin wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha wa aradu bi kaydan faj'alnahu min akhsarin ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين الله ya ce mun tsirar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haka nan da annabi mu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga kasar da muka sanya albarka cikin ta ga talakai ita ce kasar Sham a yanki ne wanda yake mai kyau wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce daga nan wajen annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauko kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar wanda suna cikin wadan suna cikin sahihu muslim a hadisi na abdullahi ibn amr ibn as wadan suna cikin sunan na abi daud wadan suna cikin aljami na imamu tirmidhi wadan suna cikin wadansu daga cikin littattafai na sunna to Allah ta'ala ya ce wannan ni'ima da zai ta saukarwa a kanku a gode saboda ni'imar nan ita za ta ba da damar a ƙara tabbatar muku da kwanciyar hankali ita za ta ƙara ba da damar a ƙara tabbatar muku da wannan alkhairin da kuke cikinsa to allah yana magana ga yahudawa na wannan zamani yahudawa na wannan zamani su kuma ba su da wancan alkhairin da mutanensu saboda allah ta'ala da ya ce wa anni faddaltukum alal alamin lalle haƙiƙa ni na fifita ku akan talikai wannan allah yana gaya musu cewa saboda ya fifita iyayensu akan tarikan da suke zamaninsu wannan al'umma ba ta shiga ciki saboda Allah ta'ala ya ce kundul khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah saboda wannan al'ummar ba wata al'umma da zaka dora ta akan wannan al'umma kowace al'umma kasa take ga wannan al'ummar ya tabbata cikin aljami na Imam Tirmidhi hadithul Muawiya ibn Haida Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce na ji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa an tutimmuna saba'ina ummatan an tun khairuha wa akramuha ala Allah ku ne muke ku ne cikon al'umma saba'in amma ku ne mafi alkhairin waɗannan al'ummar gabaki ɗayansu kuma ku ne mafi karamcinsu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anni faddaltukum ala alamin to kuma duk yadda Allah ta'ala ya fifita ‘yan bambi Isra'ila akan haka ba shi yake nuni akan cewa ba kuma idan daga cikinsu wani ya yi lalata Allah ta'ala ba zai azabtar da shi ba idan wani daga cikinsu ya karkace wa hanya Allah ta'ala ba zai azabtar da shi ba sai Allah ta'ala ce wanta ku yawman ku ji tsoron azabar wani yini wanda la tauli la tajzi nafsun an nafsin shay'an nafsun mu'minatun rai wanda take mu'mina la tajzi shay'an ba za ta tunkuɗe komai ba ba za ta amfanar da komai ba an nafsin daga rai wanda take kafira ba ba wata rai wanda take ta mu'mina rai wanda take ta mu'mini wanda za ta tunkuɗe wani yanki na azaba daga rai wanda take kashira wato ita ce ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama ranar da kowa yake nafsi nafsi in banda farin jakada sallallahu alaihi wasallam wato shine zaka dinga ji abin da yake tashi a bakin sa yana ummati ya rabbi ummati ya rabbi amma waɗannan annabawa a ulul azmi annabi ibrahim annabi Nuhu, annabi Musa, annabi Isa dukkaninsu guda hudun nan za a tafi wajensu, amma kowanne zai ce nafsi nafsi ta kai na nake. Yau ba wai zancen ta in shiga gaba ne a yi wa waɗansu alfarma, ni ma ta kai na nake. Ma'aiki alayhi salatu wassalamu shi ne zai ce ana laha, ana laha. Ni ne mai wannan matsayi, ni ne mai wannan matsayi, zai tafi ya fada gaba Allah subhanahu wa ta'ala ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce zan yaba Allah tabaraka wa ta'ala da waɗansu yababbuka wanda ba ma taɓa san wannan yababbuka ba sai a wannan rana sai Allah ta'ala ya ce irfa a saka wa kulli subhanaka wa santuqa wa shafa'atu shafa dago kanka ka faɗi abin da kake so ka faɗa za a saurare ka ka tambayi abin da kake so za a baka ka nema alfarma ɗin za a yi maka alfarma ɗin abin da ma'aiki zai ce ummaci ya rabbi al'umma ta ya Allah to Allah ta'ala ne ce yawon la tajzi nafsun an nafsin shi'a wata rai wanda take mumina ba za ta tunkuɗe komai ba daga wata rai wanda take ba mumina ba daga wata rai wanda take kafira wala yuqbalu minha adl sannan kuma ba za a fushi fansa daga wannan rai din ba wanda take kashira ba za a fushi fansa daga gare ta ba adlun kamar yadda Abu Aliya Rufai ibn Mihran al-Riyahi ya faɗa kamar da yake cikin tafsir da al-Muharrar al-Wajiz na Ibn Atiyya yace shine al-fida'u fansa ba a amsar fansa da gare wanda take kafira duk wanda ya faɗi ya rasu ba musulmi ba ne in duniyan nan zai ba da gabaki daya allah ta'ala ba zai amsa ba saboda a kutar da shi daga azabar ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce dan adam لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تبتدي به قال نعم يا رب قال كذبت Allah ta'ala zai ce wa ɗan adam da a ce dukkan abin da yake duniya naka ne za ka iya fansar kanka da shi daga azaba ta ce ƙwarai ƙwai Allah Allah zai ce ƙarya kake ba gaskiya ka faɗa ba yace talabtu minka ma huwa ahwal min hada wa anta fi sulbi adama Allah tushrika bi fa abaita illa shirk yace na nemi abin da shine mafi sauki a wajen ka sama da wannan tun kana cikin gidan bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam cewa kada ka hada bautar wani da ni amma kuma ka doge ka ce baka yarda ba dole sai ka hada bautar wani da ni dan haka yanzu in nawa za ka bada ba za a amshi ba wannan abin da za ka bada walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftanu bihi min sirrin sul azab yawm al qiyamah da a ce zai tabbata ga waɗanda suke mushrikai ne za a ce dukkan abin da yake cikin duniya ɗin nan nasu ne da kuma kwatankwacin shi tare da shi kuma a ce su bada saboda su fashi kansu daga azabar ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ce lalle wallahi da sun bada to amma saboda gobe kiyama a ranar gobe kiyama ba rana bace wanda take ta baje koli wanda ya tafi da arziki yayi mushasha a can rana ce ta wanda ya tafi da aiki da yayi mushasha a can wanda bai tafi da kyawawan ayyuka ba to sai dai ya ga ana yi sai dai ga wanda suka tafi da ayyuka suna yi ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadithan abu huraira ce wan kana talahu madribatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham dukkan wanda ya kasance tsakankanin shi da dan uwansa a wannan gida na duniya akwai wata 'yar ƙasa akwai wani zalunci da ya mishi ya zalunce shi ma ta ɓangaren mutunci shi ne ya zubar mai da mutuncinsa a wurin da ake ganin shi da daraja da kima ya je ya yi ta fafutuka sai da ya zubar mai da kimar shi ko kuma a'a dukiyar shi ce ya je ya damfare shi dukiya mai yawa ko dukiya 'yar kaɗan ko kuma jininsa ne ya je ya zubar da jininsa Allah ce to dukkan wanda ya kasance tsakankanin shi da ɗan uwan shi akwai wata matsala to yi kokari su sasanta a yau ya yi kokari su sasanta da shi a wannan gida na duniya tun kafin ranar da dukiya ba ta yin amfani babula Allah ya kuna dinarin mula dirhamu tun kafin ranar da dinari da dirhami ba sa fitar da mutum daga cikin kunyar da zai shiga a wannan gida na duniya za mu ga cewa wata shari'a idan aka yi ta ba yadda ka iya a matsayinka na talaka mai karfin karfi na adan ne maka haƙƙi to abubuwan kiyama babu wannan shari'a shari'a ce za a yi ta kawai ta da mai ka zo da shi ka zo da kyawawan ayyuka to ko ka fi kowa talauci a wannan gida na duniya za a zamanto wannan aikin da gaje da shi ba wani abu wanda za a rage maka kuma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi a wannan gida na duniya wanda ya fi kowa tsananin talauci cikin muminai cikin yan aljanna shi za a tsoma shi a cikin aljanna ni'ima ta aljanna tsoma shi kaɗan a fitar da shi ana tsoma shi ana fitar da shi za a ce ya kai ɗan adam hal ra'aita musal ardu hal marra bika shiddatul ardu ka taba ganin wahala tun da kake ka taba shiga cikin wani yanayi na kakani kaya tun da kake zai ce la wallahi ya rabbi ma ra'aitu musal wala marra bi shiddatul ardu ce ya Allah tun da nake ban taba ba shiga cikin wani tsanani sannan kuma ban taba ba samu kaina cikin wani hali na kakani kaya hal ya manta da shi to dan aljanna wanda ya tafi da jawaban ayyuka a daga duniya ya tafi da jawaban ayyuka komin yadda yake da talauci to Allah ta'ala ba zai danne mai dali ba ko da gulgulun bayan zarra Allah ta'ala kamar yadda ya haramta zalunci a karan kansa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa la yuzlimu rabbuka ahadan to duk abin da bawa ya tafi da shi na alkhairi Allah ta'ala ba zai mai runtu ba Allah subhanahu wata'ala zai bashi sakamako wanda yake cikakke ba tare da ya rage mai koda gurgurun bayan zarra ba kamar yadda hadisai suka tabbatar ba haka ga hadisin Abdullahi ibn Amr wanda yana cikin aljami na Imam Tirmidhi wanda na ɗaya daga cikin bayin Allah mu'minai wanda Allah subhanahu wata'ala zai kubutar da shi a bainin jama'a fayyashiru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mislu maddil basar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce akwai wani bawa mai laifi da yawa amma mumini ne Allah ta'ala a bainin jama'a zai dawo takardun shi ce ga takardun ayyukanka na ashir takardu manya-manya ɗari ba ɗaya kowace takarda tsawonta da faɗinta ya inda ido kan iya gani kuma abin da yake cike yawan laifuffukan shi ayyukan shi na ashirin ciki da bai takarra ɗari ba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mishi a tun kiru min hada shay'an kana musa wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka zana cewa ba kai ka aikata ba a zalamaka katabatin hafizuna shin malaikai wanda suke kiraman katibina sun zalunce ka sun rubuta maka aikin da ba kai ka aikata shi ba zai ce la ya rabbi ya ce duk abubuwan da ya ala aiki na ne ba abin da aka makale a ciki komai na wani ya ce to a falaka uzun kana da wani guduri da za ka kare kanka da shi ne ce la ya rabe ce allah da ce bala inda laka inda na hasana allah ne ce mashi kwarai kana da kai kyakkyawa a wajen sai a fitar da wata bibada kart irin kaman karti mai buwar takarda ce yar karama ba ta da girma abin da yake cikin ta kalmar shahada ce saboda mumini ne da ya ce ka kawo kirayo wanda za su yi dawa wannan ba zai ce rabbi ba hadi da baka ba hadi sijillat wannan yan takarda ne za a dace idan aka hada ta da waɗancan manya-manyan takardu Allah zai ce bala innaka la tuzlamu ba za a zalunce ka ba kai dai ka kirayo masu abu a kirayo za a kura takardu da ba ɗaya din girmansu a saman kiffa wato a saman tafi na awo a ɗora wannan da baka ɗin a saman tafin ɗaya faɓashatin sijillatu wa zaƙulatin da baka fala ya zuru ba su lashi wadana su salama ya ce sai wannan takardu su tashi su zamanto sharat sai wannan wato albibaka ya zamanto ta ta yi nauyi saboda ba wani abu wanda zai yi nauyi idan ka haɗa shi tare da suna Allah ba wani abin da zai zama to ya fi sunan Allah nauyi wannan kalma ta shahada da yake da ta danne wannan laifuffukan nashi masu girma to a nan ma yake alaihi salatu wassalam ya ce fansa ba wata fansa a wannan rana a wannan rana duk wanda ya tafi da munanan ayyuka a matsayin shi na wanda yake mushriki to in duniyan nan gabaki dai zai bada Allah ta'ala ba zai amsa ba saboda ya bar gurin da ake yin shuka yanzu can gurin da ba ne ba gurin shuka ba ne sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tanfa'u ha shafa'atu ceto ba ta yi mata amfani a duk yadda masu ceto za su yi ceto iya wanda yake halatta su ceta shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da damar a ceta sannan kuma waɗanda suke yin ceto wanda ya tabbata za su yi ceto su ma ba wai bugan kirji suke yi su tafi su yi ceto ba sai bayan an ba su damar su tafi su yi ceto don haka ran da take kashi rashi ba wanda zai yi mata ceto cikin kafirai wanda ya samu ceto mutum ɗaya ne shine abu kamar yadda hadisi ya tabbatar abu ɗalib shi kadai ne ya samu ceto na ma'aiki alaihi salatu wassalam ta hanyar shi ma an cire shi ne daga can ƙasan ƙasan jahannam an dawo da shi sama sama shi ma ba fitar da shi aka yi ba daga cikin ta duka amma in banda shi duk wanda yake kafiri ne ba shi ba samun ceto na waɗanda suke masu ceto wala hum yunsaruna sannan kuma su din ba za a taimaka musu ba za a kare su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ba wato da irin waɗannan ayoyin ne ta silawa wato suke ganin cewa babu ceto kwata-kwata a gobe kiyama tare da cewa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ceto a cikin alkur'ani haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da ceto a cikin sunna tsawon da take ingantacciya Allah tabaraka wa ta'ala ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba ta amfanar waɗanda suke mushrike duk wanda ya mutu yana kafiri ceton masu ceto ba za ta amfane shi ba yana da akwai waɗanda za su yi ceto ga hadisin Abu Dharr al-Ghifari da hadisin Abu Huraira da waɗansu daga cikin hadisai wanda suna cikin sahihaini ma'aiki alaihi salatu wassalam a Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ya ce fa in lam tusaddiquni faqra'u inna Allah la yadhlimu mithqala dharra fa yashfa'u an-nabiyyuna والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي amma yake alaihi salatu wassalam yace annabawa za su yi ceto annabawa kowa daga cikin annabawa zai yi ceto banda shugabansu shine ma'aiki zai yi ceto akwai ash-shafa'atul khassa ceton da shi kadai ne yake banta da shi a kusan kurare guda uku shi kadai ne yake da wannan ceto a ceto na farko shine ceton da ma'aiki alaihi salatu wassalam zai yi mutane su san matsayinsu wannan lokacin kafin a fara tattaunawa ba wanda zai iya zuwa ya tinkari Allah tabaraka wa ta'ala akan ayi hisabi sai wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ceto na biyu shine na nemawa 'yan aljanna damar su shiga aljanna saboda aljanna a kulle take to ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ne je wajen mala'ikan da yake kula da aljanna wanda kila aljanna a hannun shi yake zai je wajen ma'aiki ne tafi wajen shi ce na zo a kuɗi aljanna ya ce ba dan sunan kai ce ni ne muhammad ce ai kai aka ce da ma in danka kila in ba kai ba karin ba kowa za a buɗe aljanna yan aljanna su samu damar shiga aljanna da kuma ceton da zai yi kafafarsa abu talib Allah ta'ala ce a sa'an yaba a saka rabuka mazamin mahmuda wanda a shafa'atul uzma ceto na kolin kolin wanda yana daga cikin abubuwa guda biyar wanda hadisin jabir na abdullahi wanda yana cikin bukhari da muslim ba yake alaihi salatu wassalam ya ce an ba su wanda ba wani daga cikin annabawa na allah wanda aka baiwa waɗannan abubuwa hadisin abu huraira wanda shi kuma yana cikin sayin muslim a ya tabbatar da waɗannan abubuwan guda biyar a ciki akwai wato wa hutima biyan da biyuna wa wasiltu ila khalqi kafa kamar yadda yake cikin sayo musulmi a sannan kuma abin da ya shafi ceto mu'minai ma suna ceto mu'minai kamar yadda ma yake alaihi salatu wassalam hadisin abu da jaza'a wanda yana cikin aljami na imamu tirmidhi madalla ya ce yadkhulu jama'atun min ummati aktharu min bani tamim bi shafa'ati rajul min ummati wadansu jama'a za su shiga aljanna da ceton wani mutum daga cikin al'ummata wanda yawan wannan jama'a din sun fi yawan banu tamim a banu tamim kabila ce wanda take da jama'a mai yawa to ba yake ce mutum ɗaya cikin al'ummata jama'ar da zai ce ta tafi wannan yawa haka ma'abucin alkur'ani mutumin da ya haddace alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani a shi ma yana daga cikin wanda za su yi ceto haka shahidi cikin mummina shi ma yana daga cikin wanda za a bayi ceto na mutum saba'in cikin ahadinsa kamar yadda hadisun al-mikidar wanda yana cikin aljami na imamu tirmidhi ya tabbatar haka ɗaiɗaiku na mumminai waɗanda suka mutu da wato imani Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su ceto na waɗansu daga cikin bayan Allah waɗanda suke mu'minai ne amma ba wai kafirai ba anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga farkon idin tala Ibrahim abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin ladan abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu kusakuranmu saboda a karatuttuka na gaba mu yi istidraji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi ita ce ba wani ya zo cikin mutane ya zo cikin mutane sai musu sallah wanda ya minti da yawa sai ƙara tashi ko sallah sai kuma ya je ne daga cikin kuma da ya dawo sai sake musu sallah sai suke ganin mutum da ya cika sallah ma'aiki alaihi salatu wassalam
kamar yadda suna ta karantar wajen abin da ya shafi sallama a lokacin da kuka haɗu da ɗan'uwanka musulmi ka yi mai sallama kamar da hadisun abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim wanda ya tabbatar da cewa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi lokacin da musulmi dan wanka ya maka sallama ka ka amsa mai haƙƙi guda biyar wanda ma'aiki ya ya faɗa a riwaya ta musulmi haƙƙi guda shida ta idan da ƙita hufa sallim alaihi wa idan ta saka fa salam sannan kuma ya tabbata a cikin littafin sunan da sanadi wanda yake hasan abin da ya shafi sallama Adala sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka haɗa ɗan uwanka ka yi mai sallama fa in halat bainahu ba shajaratun sun malaki yau fa ni sallim alaihi idan kuna tafiya da abokinka bishiya ta shiga tsakankanin ku kai ka fita daman ta shi ya fita hagun ɗanta in kuka sake ka sake mai sallama haka nan idan mutum ya tashi daga mazauni ba ya ce alaihi sallallahu idan ta haɗa hannu biyar da mutum fa ni sallim وإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة abin da ya dace ba wa Allah musulmi idan ya zo wuri ya yi sallama idan zai tashi ya sallama haka idan ya sake dawa ya sallama ta farko din ba ta fi ba ta biyun muhimmanci wato yana da muhimmanci mu kula da kyau sallama inda ina cikin masallacin nan na tashi na fita ba abin da ne da na fita ko waya ce na yin sekon goma sekon biyar na dawo abinda shari'a ta musulunci ta karantar shi ne zan sake yin sallama kuma ba wai da a ce na takura ba dama ko waɗanda suke yanzu za ka ga asbahal ma'aruf munkaran wal munkar ma'arufan mutumin da ya cika yin sallama za ka ga an mai wani sunan mutumin da baya sallama za ka ce shi a matsayin wanda ya waye ne wanda ita ba shari'a ta musulunci zala ce a wala adukum ala shay'in idza fa'altum mutahabbatum afshu salama bainakum kuna so in shiryar da ku akan abin da idan kuka aikata shi za ku so junan ku ya da sallama a tsakankanu to ina gani yanzu wannan abu ne wanda wani lokacin ba komai za ka bai wa mutum ba amma kana kyamar ka yi mai sallama ko kuma wani ya maka sallama ka dawo mai da shi wannan abin da ya aikata shi dan uwa ya yi daidai su kuma wanda suke ganin cewa mai kyauta ba ba haka ya kamata ba su fahimta shari'a ta musulunci haka ta tsara idan ya zo ya musu sallama na'am shafa'i da wuce idan mutum ya raka da ya sai sallame ku to ya raka ɗaya nan da ya sallame ita ce wuce kuma yawanci da ake cewa shafaɗi da wuce ne raka hukun nan dukkanin su ana ce musu wuce ne kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wa salamu ya faɗa hadisi wanda yana cikin sunan na abi dawud hadisin abu ayyuba zala sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wuce ne nau'i nau'i ne من أحب أن يوتر بخمس فليوتر ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر wanda yake so ya yi wujiri da raka'a biyar to babu laifi wanda yake so ya yi da raka'a uku ba laifi wanda yake so ya yi da raka'a ɗaya babu laifi idan mutum ya tashi da ya shafa'i bayan ya yi raka'a ɗaya sai ya zama ta ya bayan ya sallame sai ya tuna ashe shi raka da ya ce to me ya zai ya karo da idan ya karo da yanzu sai ya zama to ta zama shafai sai ya sallame idan ya sallame sai ya sujjada ba kuma sai ya tashi ya mutu da Allah ta'ala ya sa mu gani na'am
wani makami ne a don Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a tanade mai saboda mutum guda ranar kiyama saboda mutum guda ranar
wani makami wani mukami ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce an tanade shi saboda mutum guda ranar tashin alkiyama shi ne alwasila alwasila wanda hadisin jabir ba abdullahi wanda yana cikin sahih bukhari ya tabbatar da haka Allah sallama yace فقال حين يسبق النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي حديث عبد الله بن عمرو بن دينا cikin sahihu muslim Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallah summa sallu alayya fa innahu man salla alayya واحدة صلى الله عليه بها ثم صلى الله عليه وسلم فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فذا الله يجب روكا من وسيلة ونمزيين على الجنة ba tare da shi baka kowa face ga mutum daya ina fatan ni ne wannan mutumin da Allah ce dukkan wanda ya roka mun wasila hallata lahu shafa'ati ceto na ta wajaba a gare shi wato wannan matsayi shine alwasila wanda babba ne wani matsayi ne mai girma a cikin jannatul firdaus na'am a bambancin musulmi da mumini kamar yadda malamai su yi magana a kai shine idan suka zo idan suka hada a guri daya misali za mu ga akwai gurin da sun hada a cikin alkur'ani a cikin surutun zariyat sun zo su a guri ɗaya dukkan su kwana fama khabbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin lil muslimin ga an ce mu'minin ga kuma an ce muslimin to da aka ce musulmi kuma ga Allah ta'ala ce zalatil a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna lokacin da aka ce wannan musulmi ne wato ayyuka na zahiri na musulunci yana aikata su yana sallah yana zakka yana hajji yana azumi wannan da aka ce mai musulmi ne yayi kalmar shahada amma wanda yake mumini shi kuma shine wanda ya yi imani a zuci al'arkadul imani a sita wanda suke da zuci ne dukkanin su ayyukan zuci ne al'imanu billahi wa domin akhir wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal imanu bi qadari khairihi wa sharrihi wadannan wanda su ne arkanul iman ko shi yasa hadisi guda daya hadisin jibril wanda a cikin al'arkunan nawiya shine hadisi na biyu ya kunshi waɗannan dukkanin su guda biyu mumini kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ba ne yake amsa sunan mumini wannan shi ne abin da za mu kula da shi amma lokacin da ya zo shi a guri ɗaya aka zo da musulmi ko aka zo da mumin to wannan ya shafi dukkan guda biyu ya shafi mumini ya shafi musulmi mun gane da kyau Allah ya saka mu da alkhairi بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته